الرحمن الرحيم الخامسة كيفية براءة الذمة إلا الجهل من أين منسيتها قد جهل مطلقا الخمسة ولاء حصل وإن يكن يعلمها بعينها لكنه يجهل عين يومه فهو يصلي ناوي اليوم الذي يعلمه الله له للائه وإن صلاة مع تلو النسية فهو يصلي ستها تواليا وقيل بل خمسا إذا الترتب ليس بشرط وعليه المذهب كقديم ظهر يستحب إذ هي أولها وصله بعض ربيع وهكذا الصلاة مع ثالثة رابعة أو هي مع خامسة مثنيا لثاني المنسي من ثالث ورابع جلي ضابط ذا إن زاد في المنسي واحدة تزاد في المقضي ففي ثلاث رتبت من يوم لا تعلم الأولى سبعا تنمي في عظم لا تعلم الأولى
لا تعلم الأولى أولى سبعا تنمي في عظم ثمانية في خمس تسعا بسبق بسبق ليل أو بالعكس كذا يوالي الخمس مرة سيل
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه na'am to masha Allah wannan littafi shi ma za mu ci gaba da karatunsa wanda shi ne darasi na biyar insha Allah ta'ala mai suna bau'ul musalli na babban malami al'allama a shaihu al'ustaz al-bahar allamatu sudan rahimahullahu ta'ala abu muhammad wanda aka fi sani da abdullahi gwandu allah ta'ala ya ji kansa da rahama wannan ilimi da ya rubuta da sauran littattafai muna roƙo allah maɗaukin sarki allah ya amfanar da musu da kuma ba mu ikon tsayawa mu karanta a yau kamar yadda muka faɗa za mu faɗa saboda masu saurare 28 ga watan al-muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara da 1442 wanda ya yi daidai da 17 ga watan tara miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta 2020 a kamar yadda na faɗa cewa shine darasi na biyar insha Allah ta'ala wanda kamar yadda bayanai sun gabata an san abin da littafin ya kunsa shine bayani akan abin da ya shafi wasu daga cikin matsaloli waɗanda suka shafi sallah kusan shi malam matsaloli guda biyu ya kawo saboda a sallah babu matsaloli da suke da matsala da rikici kamar su shine matsala ta rama sallah wadda lokacin ta ya wuce da kuma abin da ya shafi sujudu sahawi wayan gaba buka guda biyu ya ɗauko su ne daga littafin lawali wato muktasar na shehu khalil domin ya yi bayani a kai to shine ya waƙe tare da wasu bayanai da ya ƙaƙara waɗanda suke cikin shuruhu na shi muktasar ɗin um, to ita wannan matsala ta abin da ya shafi rama sallah kusan ita ya fara da ita da ya kaka samu na ita kusan gida biyar mun karanta matsala ta farko ta biyu ta uku ta hudu yanzu da ta rage ita ce ta biyar kuma ita tafi kowace wahala kuma abin da nake son a fahimta wato shine mafi yawanci matsalolin da ake samu na rashin fahimtar karatu ko a faɗi abu mutum ya kasa rikewa ko ya ji kama an faɗa kamar ba a faɗa ba to yin abin da ke kawo wannan shine rashin husnul sama ko husnul istima shine kyakkyawan sauraro duk sanda ake karatu to muddin kana son ka fahimci abin da ake faɗa to shine a samu husnul istima na biyu kuma a samu atmanina cikakkiyar nutsuwa a samu nutsuwa a samu sukunul qalbi da sukunul jawarih gabbanka su natsu kuma zuciyarka su natsu saboda suna da alaka da juna ko zuciyarka ta natsu in gaggar jikinka ba ta natsu ba to sai a samu matsala kuma karatu kala-kala ne akwai karatun da sai kayi kamar kana yi za ka fahimci me ake faɗa yana da kyau mu gane wannan shi karatu ba wa'azi ba ne wannan karatu ne shi ne asulul ilmi karatu ne na zauri sau da haka ya sha bamban da wa'azi ko in zo in ce zan yi muku muhatara in zo in yi ta yaya duk abin da na ga dama in faɗa wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza karatun zaure ba a yi masa hakan ba a bukata haka shi yasa kaga malaman zaure sukan sa wata ka'ida sai dai kuma ta wuce gona da iri in ana karatu ba a tambaya haramun ne da ka shigo zaure to haramun ne kai tambaya ko ka ji abu ko baka ji abu wannan ya rage naka kai kai na za ka yin kokari sanda malami ke bayani ka kama jiki ka ji me ya faɗa kamar yadda an watsa kuɗi kowa ƙoƙarin yake yi to to haka haka ilimi yake to wannan ta yawa su kuma waɗanda ke da wasu sunna sai suka buɗe ƙofar tambaya sai mutane sun gazan yan ta'adda duk sanda mutum ya ga dama ya je tambaya ko ta dace ko bata dace ba ita tambaya tana da lokaci bayan tana da lokaci akwai ba koyaushe ake tambaya ba sannan bayan tana da lokaci kuma akwai tambayar da ya kamata mutum yi na fataran gani to mafi yawanci za ga mutanenmu ba su kiyaye ba su da mura'ati na wannan wasu lokuta ana karatu sai ka kamar shin ka kasa bambancewa shin wa an malami wa an mai saurari saboda kowa magana yake to wannan ba ladabi ne na karatu kar ku manta da abin da Allah ya ce ma annabi wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu shi ne lokacin da mala'ika jibril yake karanta yake masa wahayi to shi kuma yana kokarin yana maimaita wai dan kai ya kubce masa sai Allah ya ce kar ka sake yin wannan idan ana karantawa to ka saurara wa idza qara'nahu fattabe ƙura'an shi kawai ake bukata inna alaina jam'ahu mu za mu tara maka shi summa inna alaina bayanahu to daga wannan malamai suka ce duk sanda ɗalibi ke sauraren karatu ya yi ƙoƙarin fahimta da saurari abinda bai gane ba daga baya sai ya nemi bayani saboda ana karatu wasu lokuta daga cikin illolin tambaya fi asna'i dars to sai ta zama ma annoba wani lokaci saboda tambayar ka tana iya sa malami ya manta abinda ya fi zama alheri gare ka kuma ya fi tambayar ka fa'ida kuma tambayar ka sai ta sa ya manta wannan so tsari yana faruwa to saboda haka mu mu yi kokari mu tsaya tsaka tsakiya mu mu ce ba a tambaya ba amma dai a kiyaye ƙa'idodi kuma a kiyaye ladubba sannan a kiyaye lokuta eh ko musamman alhamdulillah tunda ana rikodin menene matsala su wadancan da muke bagara kan su malaman zaure ba su ba bari a yi rikodin ba su bari in ma sun haga to ko kora ka ana yi kuma a ɗebe ma albarka to mu yanzu mu ma ke yi da kabu to matsala galibin mutanenmu karatun nasu sharba-sharba ne a hizga majalisi kaza a hizga majalisi kaza sai a dan tattara shi kenan an zama malam sau da haka zaka ga shi yasa ladabi ko gura ba su da na malanta to wannan ba daidai ba ne musamman mafi yawancin mu kun ga muna da yara su ba irin wa'in ga ladubban ya kamata a ce ana koya musu su taso da su ɗalibi ya ji cewa ya shi ɗalibi ne kuma ya bambanta kansa da malaminsa ba ya ringa kallon cewa da shi da malamin nasu da abu ɗaya bane to wagga matsala da zamu karanta tana da matsaloli sosai amma insha Allah ta'ala zamu nemi taimakon Allah saboda matsala ce wadda ba ko a ina ba ko ina zaka same ta a littattafai na fuka hawa ba to kuma marubutan an san wa da yake huwa huwa nala abdullahi ayatun min ayatillah to saboda haka sai dai a roƙi Allah a fahimci abin da ake iya fahimta wanda ba iya fahimta sai a bar ma Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa dai muku wannan bayanin musamman dai yaran da ake koyarwa sai a yi ƙoƙari a dinga kinsa musu ladubba na ilimi musamman mun karanci littafin ta'alim ko to ya kamata al'akal abubuwan da muka tabbatar cewa sahihai ne a tabbata su eh kar a yi wasa المسألة الخامسة كيفية براءة الذمة عند الجهل wannan matsala galibi malamai ba su cika kawo ta a cikin littattafai ba iya wayancan matsaloli da ya kawo su ake kawowa matsala ce wadda za ta karantar da kai mutumin da ana bin shi adadi na salloli ko ya san adadin ko ya manta adadin ko ya san sallar ko bai san sallar ba ya zai yi ya rama ya kubuta daga nauyin alkawali da ake bin sa nauyin bashi ya za a iya barrantar da wuyansa daga wannan bashin da wannan sutari yana faruwa mutum zai maka tambaya ya ce maka shi ana bi ne sallah amma bai san ko nawa bane to ya zaka yi ka bashi fatawa to wannan shine shi yasa yace indal jihal domin in an san sallolin to abin na da sauki amma tun da ka jahilci ko adadin ko sunayen sallolin sallolin dai guda biyar ne zai iya yiwuwa kwata-kwata cikin biyar din nan ka kasa gane sunan wadda ake binka amma kai ka san ana binka ta hakikat ko kuma kana zato ko kuma kana shakka dama waɗanga abubuwa su ake rama sallah kar ku manta da su za su yi aiki za su yi aiki eh duk sanda kake tunanin ana binka sallah shakka kake yi ko zato kake yi ko ko kana da tabbas to za ka rama to wannan shine kaifiya shine sifa bara'a shi kuma shine barranta lafazin azzimma wani lokaci yakan zo da ma'anar alƙawari wani lokaci ya zo da ma'anar yarjejeniya wani lokaci ya zo da ma'anar bashi wani lokaci ya zo da ma'anar abin da ya rataya a wuya ya zama maka alaka kai to shi ake nufi a nan saboda haka wanda ake bin shi sallah kamar wani abu ne aka rataya mai a wuya kuwa ba zai rabu da shi ba sai lokacin da ya biya bashin wannan sallar da ake kinsa kuma mun yi bayanin wanda ake magana game da rankon sallah ko man aina man siyatiha qad jahila mutlaqan al khamsa wila'an hasala bala yace man qad jahila duk wanda hakika ya jahilci aina man siyatiha hakikanin sunan sallar da ake binsa ana bi da sallah kwaya ɗaya amma ya mance wacce ce cikin sallolin nan guda biyar asuba ce azhar ce la'asar ce magarib ce isha'i ce a ya manta amma dai tabbas ana bi ne to kaga da ya san sunanta sai ya yi ta shikenan babu iskali to amma mishkila ya mance wace ce kuma kwaya ɗaya ce to abinda a haƙƙinsa yadda zai yi ya barrantar da kansa shine ya ce mutulaƙanil hamsa zai yi salloli guda biyar ɗin nan wila'an hasala kuma ya kawo su a jere shi fara ko da azahar ko asuba da zai karanta zai yi bayani nan gaba da wannan yana da alaƙa da wacce sallah ce a ta farko a musulunci wasu ce asuba kamar ibn arafa kamar yadda zai zo wasu kuma su ce a azhar kamar yadda ya zo cikin kitabul muwatta babu wuqutis sala hadisin nan dogo na mala'ika jibril da ya karantar da manzon Allah yadda ake sallah to sallah ta farko da ya fara in mun koma ga wannan riwaya zamu ga sallah azhar ya fara to da wannan malamai suka ce sallah azhar ita ce awwalu salatin fil islam to kenan ita zaka fara wanda wannan ra'ayin shi Sheikhu Abdullahi ya zaba to in mun ce zai fara da azhar yayi la'asar yayi magrib yayi isha yayi asuba wannan shi a haƙƙin mutumin da an ka bi shi sallah kwaya ɗaya amma ya mance wace ce kuma jere jirin su shi fara yin ta farko kamar yadda mala'ika jibrilu ya tso don wannan at-tartibu at-tartibu ne a shari at-tawqifi haka shari'a ta zo da shi saboda haka ba za ka canza shi ba mun ji matsala ta farko haka zai dinga ɗaukar su in har baka fahimci ta farko ba to ko an je ga ta biyu baka gane ko an je ga ta uku baka gane ko an je ga ta hudu baka gane amma matsalolin suna da yawa to a fahimci wannan don ka a shiga ta biyu kuma ka sake mai da mu ta farko to wannan saboda haka sallah biyar an ka bi ka kaga in dai asuba ta kayi in azhar ce kayi in la'asar ce kayi in magarib ce kayi in isha'i dai ce kayi shikenan bari atizin matuka to wannan shi ake nema da kayi wannan baka da wani sauran kwankwanto ko akwai shikenan to wannan shi ne so haka dole dai a samu ɗaya daga ciki ne dole alal akalla dai kayi ta sauran sai su zama maka nafila kuma Allah ya baka lada kaga yahi a ce dai a'a ka kai kiyasi kai tunani kawai duk wanda ka ji ka gamsu da ita ka yi ta to yana yiwa ba ita bace kaga har yanzu akwai wani sauran kaikai to wannan shine malaman fuka hawa ba sa su san akai kai abin da har ka bar duniya baka jin akwai wani abu kawai mutum ne yana bin ka bashi shin dubu ɗaya ne yake bin ka ko dubu biyu shi ya manta kai ka manta kowa shakka ya to in ba dubu biyun nan kabbai ba ba ka rabuwa da ni to ya za ka yi bara'atu zimma to ko ko sallah haka ne Allah ta'ala yake wa in yakun ya'lamuha bi'ainiha lakinnahu yajhalu 'ayna yawmiha فهو يصلي ناوي اليوم الذي يعلمه الله له للائم وإن يكن يعلمها بعينها إن كو ياسن ذات صلت دا أكي بنسا ياسن سننتا كيلا أصباج كيلا الزهر كيلا الأسر كيلا مغربة كيلا إشائج أما لكنه سيدي شي يجهل عين يومها رانت da ake bi ne ita ya manta kila asabar ce ya mace kila lahari ce kila litinin ce kila talata laraba alhamis eh ya manta wanne yini to wannan babu iskali eh fa huwa yusalli kawai sai ya sallace ta tunda ya santa nawiyal yawmin ladhi amma ya kudurta a rayuwarsa to Allah yinin gare ban san shi ba saboda haka nayi niyya bisa ga ilimin ka kai Allah don shi Allah ya san kowane ne ko ba haka ba to sai ka yi niyya da ilimin Allah game da wannan yini sai ka koma ga Ubangiji shine ya alamuhu Allah yinin da Allah ya sani lahu gare shi lillahi ga mai neman mafaka dama duk sanda mutum ya rasa yadda zai yi to kaga zai laɓe ne ga wanda mi yake tunanin zai agaza masa to yanzu babu wanda ya san wannan yini in ba Allah ba saboda haka sai ka koba waje gari sai ka je ka yi sallan nan tunda dai ka san sunanta sai ka yi ta kamar yadda take amma yini fa ilmuhu indallah dai ana bin ka sallah in na jima'a in ran alhamis ake bin ka sallah ko jima'a to cikin abin da zaka kudurta har da yinin zaka kudurta hmm zaka kudurta ana bi na farilla zan yi sallar farilla ya raka a kaza a yini kaza tunda ba shi ne duk sai ka kudurci wannan a zuciyarka amma ba a buƙatar ka yi furici saboda sunna ba ta zo da shi ba a ba dole ka kudurta wannan a zuciya in ka zo kawai ka yi sallah ɗai ba tare da wannan itiqadat ba ka ƙare to sallah ka bata yi ba don babu niyya innamal a'malu binniyat dole in ka zo yin sallah sai ka kudurta zan yi sallah raka'a hudu mai suna kaza sallah mai suna kaza in ada'i ce ka kudurta in qada'i ne ka kudurta a zuciyarka wannan shi ake nufi da niyya a sallah ba ba wai dai ka zo ina yi niyyar sallah Allahu akbar la hadha laysa bi niyya to wannan shine mutane ba su gane ba wannan lafuzzan da ake yi da aka ce bid'a ne to zaka hararo su a zuciyarka nawaitu ada as-salati arba'a raka'atin ada'an farban kaza kaza kaza kaza iktida'an bil imami ko fazzal eh za ka hararo shi a zuciyarka lafazin ne an ka hana ba wai hararo abin ba ka furta abin a bayyane shine shari'a ta ce ba ta san shi ba amma hararo shi a zuciyarka to wannan wajibi ne saboda haka babin niyya mutane da dama suna da matsala ko ba haka bane to a tashi tsaye a sanar da su lafazin shari'a take faɗa da shi saboda ba a ji annabi na furta ba amma ita niyyar dole ka yi ta me yasa saboda ka bambanta ta da sauran salloli don ba ita bane ya daga cikin hikimar da ta sa aka shar'anta niyya littamyiz bain alfaridatayn ko bain alfara'id don a rarrabe wannan ibada da wannan in babu niyya to ba yadda za a tantance ibada ba yadda za a bambanta ibada kaza da kaza ba yadda za a bambanta sallah azhar da la'asar wurin niyya ne za a bambanta su tunda yadda ake yin azhar haka ake yin la'asar niyya kadai za ta bambanta maka su to sai a kula da wannan wa in salatan ma'a tilwin nasiya fa huwa yusalli sittaha tawaliya وقيل بل خمسا إذ الترتب ليس بشرط وعليه المذهب تقديم ظهر يستحب إذ هي أولها والصبح بعض ربيع tunan sallah ɗaya an kai magana ko? to in sallah biyu ne ake binka kuma a jere suke ma'ana tare suke kama azhar da lasar kaga tare suke kuma a jere ko magarib da isha kaga su ba jere suke ko asuba da azhar kaga su ma jere suke ko isha da asuba kaga duk jere suke to in irin wannan siga ce ake bin ka ba sallah ɗaya ba can an gama magana sallah ɗaya yanzu an shiga ta biyu haka zai yi ta tahiyya ya shiga ta uku ta hudu ta waye waye haka to shi koya za ka yi shi ne zai baka labari wa in salatan ma'a tilwin nasiya in yammanci sallah tare da mai bi mata shine bayanin da muka yi tare da mai bi mata nasiya yammanta kenan salloli guda biyu amma bai san su ba shin suna cikin sallolin yini ko ko suna cikin sallolin dare bai sani ba in sallolin yini ne to kaga su sanannu ne asuba azhar la'asar in sallolin dare ne sanannu ne magarib isha to bai da wanga ilimin amma dai yana da yaƙini ko yana shakka ko yana zato ana bi ne sallah bi kuma a jere da wata da mai bi mata kai tsaye babu wata tsakaninsu to shi da ya ce fahuwa yi salli sita ha tawaliya sallah shidda zai tawaliya kuma a jere can mun ce shi bai ko to na an kara mai guda tunda sun zama biyu in yayi azhar yayi la'asar yayi magrib yayi isha yayi asuba ya saki maimaita azhar wadda duk ya fara da ita in ya dawo ya maimaita ta kaga in azhar da la'asar ne tartibi ya samu in la'asar ce da magariba tartibi ya samu in magariba ce da isha'i tartibi ya samu in isha'i ce da asuba tartibi ya samu in asuba ce da azhar tartibi ya samu shike bai da matsala kuma haka ɗaya zai iya kubuta amma in ba shidda ɗin nan ya batu akwai matsala akwai masu cewa biyar zai yi ma'ana in ya dawo azhar ɗin ba sai ya maimaita ta ba bai dalilin ko ce to kun ce muna ai a tartibu bai da alfawa'id fi anfusiha wajibin amma wa laysa sharra tunda ba sharadi bane to ai ba dole sai yayi sai ya maimaita ta ba da in bai maimaita ta ba to yana iya yiwa sallolin nan asuba ce da azhar to idan da ya zo yayi asuba bai maimaita azhar ba kaga babu tartibi babu tartibi kenan ya fara yin azhar sannan yayi asuba kaga ya karya tartibi tunda azhar ya fara amma yanzu in yana son yayi at-tartibu baina as-subhi wa zuhr shine in ya dawo yayi asuba kuma ya sake maimaita azhar in azhar da la'asar tartibi ya samu in la'asar da magarib tartibi ya samu in magarib da isha tartibi ya samu in isha da asuba tartibi ya samu in asuba da azhar tartibi ya samu amma in bai maimaita ta ba ita azhar din nan to kaga in la'asar ce da azhar babu tartibi to suka ce eh babu ko bi ai an ce ba sharadi ba to abin da dai he shidda dan tunda nan ana magana bara'atu zimmani ana magana al-ihtiyab shi abin da zai ji a rai ne cewa ba abi ne komai to gare yi wakila bal khamsan idza taratu wasun ce biyar zai shine wanda mun kai bayani me yasa laysa bi shartin don an ce ba sharadi bane wa alaihi kuma cewa ba sharadi bane a kansa al-mazhabu mazhaba take wanda ya karanta mun karanta a baya eh to da waccan matsala da aka ambata a farko da wannan wace ce zai fara shine yace taqdimu zuhurin yustahabbu to an so wajen rama yin sallolin nan guda biyar ko shidda shi fara yin azhar shi fara da ita me yasa iz hiya awwaluha domin ita ce sallah ta farko kamar yadda muka yi bayani amman waradiya ba'dun as-subha wasu daga cikin malamai sun yadda da cewa a fara da asuba shine ibnu arafa min al-malikiyya da sauran al-mazari to su sun ce a asuba za a fara wannan dai sabani ne kamar da ni muku ishara a dazu eh amma dai kaulin da shi malam ya zaba shine a gabatar da azhar to wanda mu ma a kansa za mu tafi saboda haka in mun zo ba da misali kawai azhar za mu dinga farawa da ita ba sai mun ambaci asuba ba gani yawa saboda tafiya bisa tsarin shi wannan littafin ba son muke yi mu mu saba masa ba wa hakaza salatu ma salisatin rabi'atin nauhiya ma khabisatin musanniyan bisanil mansiyyi من ثالث ورابع جلي don zai mana magana akan sallah ta farko almansiyatu ainuha alwahida sannan ya yi muna magana akan almansiyatu ainuha wallati taliha su yi muna magana don zai shiga matsala ta uku wa haka za as-salatu ma'a salisatin to haka mutun yammanta sallah tare da mai bi mata amma ta uku gare ta tunda ayi magana ta daya magana ta biyu yanzu ayi magana akan ta dai da ta uku a gani saboda haka az-zahar sallah ta uku dinta ita ce magrib magrib sallah ta uku dinta asuba eh magarib nami karkare ki tabo ustaz eh magariba ta uku dinta asuba isha'i ta uku dinta azhar to sai zan ɗaya daga cikin wayannan suwar mu mai da hankali a ɗaya daga cikin wayannan suwar aka bi shi kaga bambancin shi da waccan matsala shi wancan matsalar tare suke nan ko an an samu wata sallah wadda ba bashi ba ta shiga tsakani ita ce ta biyu akwai ta farko akwai ta uku to kuma in haka ne ya zai kuma sai zai yamance su yamance sunayensu don zai yi azahar da magaribci ya manta zai yi magaribci da asuba ya manta zai yi isha'i sai da azahar ya manta to yanzu ya zai ya barrantar da kansa to shi ne zai yi abin da ya wuce a baya shi ne zai yi salloli guda shida saboda haka yi shi azhar shi la'asar shi magarib shi isha shi asuba sannan ya sake maimaita shi wannan bai da babbanci da wancan saboda haka in azhar ce da ta uku ɗinta wahiyar magariba an samu tartibi an samu an samu tartibi saboda haka babu matsala idan la'asar ce da ta uku ɗinta wahiyar isha shi ma an samu ne an samu tartibi ba matsala idan kuma abin nan magariba ce da asuba an samu tartibi shi ma ba matsala idan isha ce da ta uku ɗinta ita ce a zahar shi ma an samu tartibi ba matsala to shi yasa aka ce yayi shi ya sallole shidda kuma shi yasa aka ce ya maimaita azhar ɗin saboda yana iya yiwuwa da isha'i ce da azhar ake binsa ita asuba dama tsakani ce ba a maganarta don ta biyu ce ta biyu kuma an faɗi hukuncin da ko ba a faɗa ba na ana maganar sallah da ta uku ta ɗai zuwa ta uku ta ɗai zuwa ta uku dama inda an ga samu uku kaga akwai guda mai tsakiya yawwa na ɗaya na tsakiya shi na biyu na ƙarshe shi'a shi na uku to sallah shidda zai in yi sallah shidda an samu wannan tartibi da ake magana eh kuma shi ba shi ma wasu sun ce shi sallah biyar saboda waccan ka'ida at tartibu bayna al fawaid fi anfusiha laysa bi shart amma dai al ahsan eh shine yayi shidda shikenan in yayi shidda ya riga ya huta in kuma ta ɗaya ce da ta hudu ta ɗaya da ta hudu to shi ma dai sallah shidda zai yi duk hukuncin ɗaya ne shi ma sallah shidda zai yi saboda haka in azahar ce da ta hudu ɗinta me ta hudu ɗinta ko kowa da rage cewa ne to idan azahar ce da ta hudu ɗinta isha'i a gane yana yiwa su ake bin sa ko kuma la'asar da ta hudinta ita ce asuba yana yiwa su ake bin sa ko kuma magariba da ta hudinta ita ce azhar yana yiwa ita ake bin ta ko kuma isha'i da ta hudinta ita ce la'asar yana yiwa ita ake bin sa ko kuma asuba da ta hudinta ita ce mi magariba to sai ya azhar yayi la'asar yayi magarib yayi isha yayi asuba ya sake maimaita azhar saboda haka in azhar ce da ta hudu dinta ita ce magariba tartibi ya samu isha tartibi ya samu in kuma la'asar ce da ta hudu dinta asuba tartibi ya samu in kuma magariba ce da azhar ta hudu dinta shi ma tartibi ya samu in kuma isha ce ko da ta hudu dinta la'asar tartibi ya samu in kuma asuba ce da ta hudu dinta magariba shi ma tartibi ya samu babu matsala ka taɓa jin irin wannan karatu to sai su mala abdullahi Allah ya kiyaye to shi da rabi'atin au hiya ma'a khamisatin ko kuma yana yiwa ta ɗaya ce da ta biyar saboda haka azahar menene ta biyar dinta asubahin masha Allah a la'asar mene ne ta biyar ɗinta azhar masha Allah to yanzu kun fara fahimta eh wannan ya nuna an zo rabon gado kuna iya gane gado ke in kuma magariba ce da ta biyar ɗinta mice ce ta biyar ɗinta in kuma isha'i ce da ta biyar ɗinta mice ce ta biyar ɗinta in kuma asuba ce da ta biyar ɗinta wace ce ta biyar ɗinta to shi ma sai ya azhar ya yi la'asar ya yi bagari ya yi isha ya yi asuba saboda haka kaga in azhar ce da asuba tartibi ya samu idan kuma la'asar ce da azhar shi ma tartibi ya samu in magariba ce da la'asar tartibi ya samu in isha'i ce da subahin kaga tartibi ya samu in kuma asuba ce eh da isha'i tartibi ya samu asuba ta biyar ɗinta ya isha'i eh tartibi ya samu babu matsala sau da haka duk wa'in ga a hawal da an ka ambata raka a shida shida zai in ban da ta farko wadda an ka fara da ita ita ɗaya zai biyar eh to shine ma'a khamisatin musanniyan bisaniyil mansiyi eh zai zama mai biyantawa da ta biyu din wadda an kamanta hmm? ma'ana shine maimaita ta min salisin in ta ɗaya ce da ta uku wa rabi'in ko kuma ta ɗaya da ta hudu jali wanda yake ya riga ya bayyana wanda yake ya riga ya bayyana shine abinda munka munka ambata an fahimci wannan yawa saboda haka zai zama mai biyan tawa ma'ana mai biyan tawa shine a in musallasa ce sai a taslis in murabba'a ce sai a tarbi in muhammasa ce sai a tahmis ta ɗai ta uku ta ɗai ta hudu ta ɗai ta biyar to haka in ta ɗai da ta shidda ce haka za ka yi ta ƙiyasi haka in ta ɗaya da ta bakwai in ta ɗaya da ta takwas in ta ɗaya da ta tara in ta ɗaya da ta goma duka haka za ka yi ta ƙiyasi duka dai raka a sallah shida za ka yi shi yasa ya takaita akan waɗannan guda uku bai ƙara sauran ba saboda duk formula ɗin guda ce rama sallolin duka dai shida ɗin ne babu wata matsala shi yasa kawai ce maka musanniyan bisaniyin mansi misali sun warabe in jali wanda an riga an ambace shi to ga ka'ida wadda za ta taimaka maka formula wadda za ka iya gane wannan babitu za in zada fil mansi wahidatun tuzadu fil maqdi dabitu za abinda zai zama maka ka'ida ga wannan abu da an ka ambata kana gane cewa ta ɗaya da ta uku ta ɗaya da ta hudu ta ɗaya da ta biyar ta ɗaya da ta shida ko da ta bakwai ko da ta takwas ko da ta tara ko da ta goma ko da ta ashirin kamar yadda dai duk za a kawo su insha Allah to abin da zai taimake ka ka gane wannan ka'ida abbabit shine ka'ida ko formula wanda za a baka sai kai ta kiyasin sauran abubuwan da ba ambata ba in za da in filman sai wahidatun duk sanda aka sallah kwaya ɗaya ta karu akan wadda aka manta to tuzaru fil maqdi wadda za a rama ma sai an sake ta wadda za a rama ma sai an sake ta abin da yake nufi tsakanin sallah ta ɗaya da ta uku kaga ɗaya ne an kame a tsakiyar su ko tsakanin sallah ta ɗaya da ta hudu shi ma an samu sallah su suka raba tsakiya tsakanin ta ɗaya da ta biyar an samu sallah uku su suka raba tsakanin ɗaya da ta shidda an samu sallah su su suka raba tsakiya to shi yake nufi duk sanda aka samu sallah kwaya ɗaya ta ƙaru to wadda za a rama ita ma to ita ma za a ƙara sallah ɗaya za a ƙara sallah ɗaya saboda haka in sallah ɗaya ta ƙaru a ƙara ɗaya in sallah biyu ta ƙaru a ƙara biyu in haka za a yi ta yi haka za a yi ta yi in sun kai sallah dubu haka za ka bi ka rama su mu duk hanyar da ka bi in ba wannan hanya ba za su rama ba sai ka dawo ga wannan formula ɗin kuma su tari yana faruwa don akwai wani da ya taɓa min tambaya irin wannan to sai ne masa bayani cewa ai ga yadda zai yi shara ya yi salloli shidda kawai shi kenan fara da azhar la'asar magharib isha asuba ya maimaita azhar shi kenan ya riga ya barranta eh yawa don don nan abin da ya kamata mu sani duka ana magana ne da adadi ka sani ba sunan sallolin ba ka dai rike adadin abin da ake binka amma zatin sallolin kuma ka riga kamanci to sanan ne za ka yi amfani da da wannan ka'ida ina fatar an fahimta to kuma duk formula ɗaya ce in an samu sallah ta ɗaya hatta ashirin da nawa duk zai bayani insha Allah eh saboda haka wannan baitin da ya faɗa duk zai mana bayanin shi eh duk sanda sallah ta karu to wadda ma za a rama ita ma za ta karu sai a kara mata tsawo shi yasa kaji an ce ta ɗaya da ta uku da ta ɗaya da ta hudu da ta ɗaya da ta biyar da ta ɗaya da ta shida da ta ɗaya da ta bakwai duk zai bayani to yanzu zai shiga wata matsala su kuma tun da ya yi magana kan sallah ta duka yanzu in kun kula salloli biyu ne a yi magana sallah ɗaya da sallah biyu ba yi magana sallah uku ba tun zai yi magana akan su kuma salloli guda uku in suka zo a jere ana binka ko kuma a warwatse eh kun gane formulat yanzu an ga magana sallah ɗaya an gama sallah magana sallah biyu a jere an gama magana sallah biyu a warware kaga dai duk dai sallah biyu ne to zai shiga akan salloli guda uku su kuma a jere su zai fara da su kamar yadda can sallah biyu ya fara da wa'anda a jere almansiyu ainuha alwahida sannan da ya zo bayan ya gama da wannan ya yi magana kan almansiyu ainuha wallati taliha fafi salasin rutibat min yaumi la ta'lamu al-ulati sab'an tadmi fi arba'in samaniya fi khamsi tis'an bi sabqil layli aw bil akasi fa fi salasin in kuma salloli guda uku ne rutibat kuma suka zo a jere aka jeranta su min yawmin kuma cikin yini guda ba yini daban-daban ba ba akwai ta asabar da ta lahadi da kuma ta atanin ba ita ake magana ba a aidi ɗaya sun ka zo sannan kuma a jere amma baka san sunayensu ba da in ka san sunayensu to ko dai su zamo sallolin yini ko su zamo sallolin dare in na yini ne babu iskali an san su dama uku ne in na dare ne an san su an san biyu daga ciki ko sai ka yi su yanzu na rana ake shakka tun da guda ce yana iya asuba ce yana iya azhar ce yana iya la'asar ce to sai ka yi su duka kenan sallah biyar za ka yi su na dare biyu ne baka da shakka a kansu amma akwai guda wadda ta yi ne amma baka san wacce ce ba to yanzu wannan shakkan ya tilasta ma ka yi su gaba daya to shi da yace la ta'lamul ula baka san wadda a farko ba to nan tunda sun ƙara sun kai sallah uku iti sab'an sai kai sallah bakwai tanmi sai ka ƙara guda akan shidda wa'anda aka ambata a baya sun zamo bakwai kenan shi ne kai azhar kai la'asar kai magharib kai isha kai asuba kai azhar kai la'asar shi abin da wajibi gare ka saboda haka in azhar da la'asar da maghariba ce tartibi ya samu idan la'asar ce da maghariba da isha shi ba tartibi ya samu idan maghariba ce da isha da asuba tartibi ya samu idan isha'i ce da asuba da azhar tartibi ya samu idan asuba ce da azhar da la'asar tartibi ya samu shi yasa aka ce in ka zo sai ka maimaita la'asar fi arba'in samaniya in kuma sun kai sallah hudu a jere to sallah takwas za ka yi shi ba kamar yadda ka yi wancan ka yi azhar ka yi la'asar ka yi magarib ka yi isha ka yi asuba sannan ka sake maimaita azhar ka maimaita la'asar ka maimaita magari to kaga in azhar da la'asar da magarib da isha tartibi ya samu idan la'asar ne da magariba da isha da asuba tartibi idan magariba ne da isha'i da asuba da azhar tartibi ya samu idan isha'i ne da asuba da azhar da la'asar tartibi ya samu idan asuba ne da azhar da la'asar da magarib tartibi ya samu baka da matsala fi khamsi in kuma sun kai sallah biyar tis'a sai kai sallah shidda tara sai kai sallah tara shi ma kamar yadda aka ambata kai azhar kai la'asar ko kai magarib kai isha'i kai asuba sannan ka sake maimaita azhar ka maimaita la'asar ka maimaita magarib ka maimaita isha'i tara kenan saboda haka in azhar da la'asar da magarib da isha'i da asuba su ne a haka suke tartibi ya samu idan la'asar da magarib da isha da asuba da azhar tartibi ya samu idan magarib da isha'i da asuba da azhar da la'asar shi ba tartibi ya samu in kuma isha'i ce da asuba da azhar da la'asar da magarib shi ba tartibi ya samu in kuma asuba ce da azhar da la'asar da bagare da isha tartibi ya san sallah tare kenan amma da sharadi bi sabqil layli aw al aqs inda ka jahilci shin na dare ne an ka fara binka ko ko na yini kenan wannan ya nuna baka san sunayen su ba aw al aqs ko ko da sabanin haka da yana iya yiwa da sallolin yini ne su an ka fara binka sannan na dare da ke fara zuwa ko kamar yanzu kaga rana ke batun faduwa to yana yi wakila an bi shi a zahar da la'asa da magariba din isha'i da za su zo misali zai iya yiwa haka ne kuma yana iya yiwa bil'akas yana iya yiwa bil'akas ya yi sallolin yinin yinin ya gama da shi sai ya zo bai yi magariba bai yi isha'i ba safiya ta waye bai samu yin asuba da azahar da la'asar to yiwo ko waɗanne yana iya yiwa su zo farko shi yasa aka ce yayi wannan inda yake sallah uku dai sai shi bakwai inda yake sallah hudu ne sai shi takwas inda yake sallah biyar ne sai shi sai shi tara muna fahimtar matsaloli to za mu takaita a nan saboda ya muraja don kan bai tahiya kuma a zo ana tambayoyi kaga mutane na eh to kuma in kana son ka fahimce shi to in ka je ka yi muraja musamman alhamdulillah tun da an riga an rakodi to wannan shi zai taimaka duk da harka ce ta lissafi kuma in Allah ya taimake ka ka rike wannan to in an zo rabon gado zaka ji sauki zaka ji zaka ji sauki insha Allah ta'ala kuma son samu a haddace baitoci to kaga irin wannan karatu in ba su mala abdullahi ba ba zai zakulo masu sai ka shiga manya-manyan littattafai to saboda haka bala abdullahi alkhairi ne ga wannan kasa mutane ba su sani ba ne kamar yadda nake gaya ba wasu ajiya da sun sani to da babu shakka a yi kokari komawa ga littattafansa don babu abin da bai bai rubuta a ƙasar nan ba duk wani nau'i da ka sani duniya in dai na ilimi ne in dai akwai shi zamanin sa babu abin da bai rubutu a kansa ba da ilimin addini da na boko da ilimin sana'a duka eh ya yi rubutu akan maths ya yi rubutu akan medicine engineering science geography duk ya yi rubuce-rubuce a kansu to kaga alhamdulillah bangaren rayuwa kenan eh to shi addini ko bagara ba yi da ba shi yayi gado ne kuma littattafan suna amma saboda ba a damu da karatu kasa ga shi yasa wasu littattafan ma sun bata sai hannayen waɗanda suka damu da ilimi ne zaka same su amma duka duka littattafan da malai rubuta suna nan duka suna nan alhamdulillah in ka neme su za ka same su to abinda an matsala amma samu a buga su abin ya yi yawa to sai dai kamar yadda muka faɗa shi halishinsa yana da nauyi ma'ana in zai yi magana da larabci to larabcin nasa yana da ƙarfi sosai sauraka yana wahalar da hatta malamai bale ɗaliban ilimi to shi yasa malamai suke gudun littattafansa to kuma malamai ne ya kamata su fito da littattafan sannan su ɗalibai su sani a gani sai su sani amma ba aiki sai dai a ɗauko littattafan wata ƙasa a zo ana karantarwa alhali ya yi rubuce-rubuce duk abin da ka sani ba abin da bai rubuta a kai ba amma ba ai saboda haka Allah ta'ala ya taimake mu amma mu tun da mun riga mun bara insha Allah za mu yi kokari wayanda ba su da nauyi sai mu ga cewa mun karanta ko tunda akwai rubuce-rubuce dai da dama masu sauki da suka shafi kasuwanci irin suke fayatul awam fil buyu littafi ne mai muhimmanci akan kasuwanci ya rubuta kuma baitoci da ba su da yawa da su wuce baiti 60 zuwa 70 ba amma duk wata matsala ta kasuwanci da wanda ya halatta da wanda bai halatta ba duka yayi bayani amma littafin ya bata malamai ba sa karantarwa haka gefen aure na baku labari ya rubuta kifayatul tullabi fin nikahi baiti wajen dubu da wani abu akan hukunce hukuncen aure amma ita ta bata ita ma ba a karantawa to Allah ta'ala ya taimake mu kuma karatu wadihun babu kura ko to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh